أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع الحاضرين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين
قال الشيخ أبو إسحاق الألبيري في منظومته بسم الله الرحمن الرحيم آه، فخم ذا أنت مخ- مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وي- وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرف بزخ بزخر آه، و- ولا دنيا بربربها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المآني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه أحسن الله إليك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى من الدين أما بعد أنا ما شاء البركة إني جيشوا إن تأتيني مسلمشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da wannan lokaci, uh, kuma barkanmu da wannan safiya ta talata sha ɗaya ga watan Dulƙada bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan hudu watan April kenan shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Mun haɗu domin mu ci gaba da karatunmu na eh, قصيدة التائية تا إبراهيم بن مسعود بن سعد الإلبيري رحمه الله تعالى آه، idan ba ku mantawa bayan ya yi muƙaddima to ya fara ma ɗan shi ko ɗan ‘yar uwansa ko ɗalibinsa kamar yadda malamai suke cewa ko kuma shakhsiya wahmiya kamar yadda wasu malaman suke cewa wannan abubakar don babu shi amma dai ya sawwara shi ne ya zama duk mai karatun kasidar ya zama shi ma abubakar ne to bayan ya yi mishi mukaddima to sai ya yi mishi kira zuwa ga neman ilimi to dun ya zaburar da shi domin neman ilimi sai ya gaya mishi wasu daga cikin amfanin ilimi amma ba ya gaya mishi amfanonin ilimin nan domin ya zama yana neman ilimin saboda su bane a'a zai nemi ilimi ne saboda Allah to yana gaya min cewa in ya nemi ilimi saboda Allah tabbas wa'annan amfanonin da ake samu a ilimi shi ma zai same su shi ne nan ya jere su amma kamar yadda muka gabatar jiya ilimi ana neman shi ne domin Allah kuma kamar yadda alimam Ahmad yake cewa ba wani abu da ya kai wato ilimi ko neman ilimi muddin dai za a tsarkake niyya a nemi abin saboda Allah Uh, kuma in ba manta ba na kawo mana uh, hanyoyin da mutum zai bi ya nemi ilimin saboda Allah farko domin ya ɗaukake jahilci daga barinsa a kansa kenan sannan kuma ya ƙudurta cewa zai ta- zai taimaki mutane abu na uku domin ya raya ilimi abu na hudu kuma domin ya aiki da ilimin na kawo shi a baiti ko a baituka kamar yadda nake ga muku malamanmu suka karantar da mu cewa litaksudan arba'atan qabla ibtida ta'allumin likai tafuza bil huda أولها الخروج من ضلال والثاني نفع خلق ذي الجلال والثالث الإحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم idan mutum ya kudura ya kudurta wa'annan abubuwan guda hudu ana fata insha Allah ya nemi ilimi saboda Allah to in ya nemi ilimi saboda Allah tabbas zai samu wa'annan amfanoni da ake samu a ilimi kuma abin da ya wajaba a sani kamar yadda ya zo a hadisin bukhari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana da taguwan shi al'aduba ita an ce al'aduba wato wato dabba mai hujjajen kunni ita ake cewa al'aduba to sunan taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tana da gudu ba a iya eh wato wuce ta shi wata rana wani balarabin ƙauye ya zo da abin hawan shi dan dukushinsa aka jera ya tserewa taguwar annabi sallallahu alaihi wasallama sai haka yi ma musulmi zafi suka ji wani iri sai annabi sallallahu alaihi wasallama cikin lallashinsu sai ke ci musu inna haqqan ala Allah idan tafa shay'un min ad-dunya ko fi ad-dunya an yada'ahu aw tarwa inna haqqan ala Allah idan rafa shay'an an yada'ahu wato wannan kaman wajibi ne akan Allah Allah tabaraka taala ya dora wa kanshi wajibi ne akan shi ba wanda ya sai dora ma Allah tabaraka taala wani abu a matsayin wajibi amma Allah tabaraka taala ya wajibta ma kanshi duk wani abu a duniya idan ya ɗaukaka kuma sai Allah tabaraka taala ya kaskantar da wannan abin ko me yi amma ban da ilimi saboda ilimi ba din duniya ake yi ba ilimi ana yi ne domin neman dan Allah kuma ana yi ne domin ɗaukaka addinin musulunci shi yasa to duk mai ilimi tunda Allah tabaraka taala ya ce huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu ala ad-din kullihi Allah tabaraka taala shine ya aiko annabinsa da shiriya da addinin gaskiya domin ya dora addinin annabi sallallahu alaihi wasallam akan addinai gaba daya sai yasa duk wanda ya samu ilimin wannan addini na musulunci shi kuma ba zai taba gaskanta ba idan da zaka zo da kyau in dukiya mutum yayi kafin ya mutu sai ya yi kasa ko bai talauci ba sai wani ya zo ya buge shi ya zo ya fi shi suna ko kuma idan ya mutu shi kenan sai mutu tare dukiyarsa sai kaga kaman ba a yi shi ba ba a ambatansa amma ilimi fa sam masu ilimi sun rasu amma kuma kullum suna raye a cikinmu za a ce rawar bukhari za a ce a karjahu muslim za a karjahu ahmad haka dai za ka ji ana cewa misali al-imam malik الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة رحمهم الله سفيان الثوري سفيان بن عيينة هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا ذاك كوم تون يا متو تبس ذاك لو كان ندي تنا تارد شي har bayan rasuwansa shi kuma ilimin addini mutum na tsufa a cikinsa ne kuma yana ƙara ɗaukaka yana ƙara farin jini saɓanin duk al'amuran da suke duniya saboda haka wannan daga cikin wato amfanin ilimi kenan shine yake cewa ababakar da autu kalau ajabta ila ma fi haddu kalau aqalta yana kiran abubakar yana cewa na kira ka da ma dai zaka amsa zuwa ga abin da akwai rabonka a ciki inda kana da hankali zaka fahimta in baka san meye ba ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in amarta wa in nahaita ana ne muka tsaya yace wa yajlu ma bi ainika min ashaha wa yahdika at-tariqa idha dalalta ko idha ghattarabta wa yajlu ma bi ainika min ashaha ni haka na haddace a nuska ta tintini amma anan naga min ghishaha wal asha wal ghisha suna da kusanci kwarai ya ce zai fayyace ma bi ainihi min ashaha wato zai fayyace abin da ke idanka na wato raunin gani shine al'asha namiji ana ce mishi al'asha ga can abu basir al'asha wannan mawaƙin da ya zo zai musulunta kafiran maka suka yaudare shi suka ba shi kyaututtuka na raƙuma da sauransu bai musuluntan ba bayan ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata doguwar kasida yana yaban annabi alaihi salatu wasalam sai suka yaudare shi ya sanya ya koma kafin isa gida ya faɗo a kan raƙuminsa raƙumin ya taka wuyansa ya mutu bai musulunta ba al'asha abu basir al'ashar kabir shine wanda yake da wannan kasirin da ke cewa wadda a hurairata inna rakba murtahilu wa hal tutiqu wada'an ayyuha ar-rajulu غراء فرعاء مسقول عوالضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الواحل منين تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الواحل يكاد يسرعها لو كو يسرعها يكاد يسرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جارتها الكسل ita magana yake cewa qalat hurairatu lamma ji'tu za'iraha waili alayka waili minka ya rajulu kasida ce mai daɗi tana cikin al-mu'allaqat al-ashir ko as-saba to to al-asha saboda yana da raunin gani sai laraba sai al-asha mai raunin gani wa yajlu ma bi ainika min ashaha wato shi ilimi yana yana kwarenyi abin da ke idanka wato na raunin gani in kuma ka ce min rishaha wato na wato duk wani shamaki da zai zo ya rufe maka ido shi ilimi yana kwaranya wannan abin wai hadikar tariƙa ida dalalta sannan kuma yana shirya da kai hanya idan har ka bata shi ilimi zai ɗora ka akan hanya hanya ta gaskiya idan ka bata wa tahmilu minhu fi nadika tajan wai sukal jamal idan tarabta ko idan araita arita ko وتحمل منه في ناديك تاجا shi ilimi sabidda shi wato zaka ɗora kambi wato irin hula na sarauta shine taj da hausa ana ce mishi kambi zaka ɗora shi a kanka wato shi ilimi sabidda shi zaka ga kana da, da kambi a kanka wato zaka zama kamar wani sarki maɗaukaki fi nadik wato a wurin matattaran a dandalin wurin da kake zama ko wurin da kake hira abinda yake nufi a taron jama'a duk inda ka je wato kamar sarki ne kamar mai mulki ne kamar wanda ya ɗauki taj wato ya ɗauki wato kambi irin na sarauta wato irin wannan hula na sarakai da suke sawa saboda ilimi wa sukal jamala idan tarabta sannan kuma shi ilimi yana wato yana sanya maka ƙawa da kwalliya idan tarabta idan ka bar garinku fa kaifa idan kana cikin garinku ko idan arita idan ka tsire ce shi ilimi zai sanya maka kwalliya ko ba riga mai kyau a jikinka to saboda ilimin sai ka ga ana girmama ka ko baka sa kaya masu kyau ba saboda ilimin sai ka kana da ɗaukaka dama ai jahilai sakarkaru su ne suke girma mutum saboda rigansa amma su masana Allah tabaraka ta'ala suna girmama mutum ne saboda abin da yake dauke da shi a cikin zuciyarsa na ilimi da ilimin sanin Allah tabaraka ta'ala da tsoron Allah wata rana almamu shafi'i ya yi tafiya bayan ya yi tafiya sai ya yi rashin sa'a sai haɗu da 'yan fashi suka kwace mishi duk abin da yake tare da shi na guzuri da sauransu to sai ya shiga wani gari da ya shiga garin aka yi sallan magariba ya zauna a masallaci aka yi sallan isha'i ya zauna a masallaci bayan sallan isha'i mai kulle masallaci ya zo ya tashe shi ya ce ya fita za a kulle masallaci shi kuma dalilin zaman shi a masallacin ba shi ba inda zai je su kuma ba su iya roƙo ba to ganin cewa an yi mishi sata ba shi da guziri sai ya ga to ai kamata yi ya zauna a masallaci yadda a cikin masallata kila wani in ya gan shi zai gane shi in ya gan shi ya gane shi zai akalla zai karbi bakuncinsa ya kai shi gidansa ya ba shi abinci kuma ya ba shi wurin kwana idan gari ya waye sai ya sannayi bawan Allah ya shiga masallaci ko saboda dare ne ko menene dai ba a dai gane Imam Shafi'i bane saboda haka ba su gane shi ba ko kuma suna jin sunan shi ba san shi ne ba shi ba zai iya cewa shi din bane shine da aka kore shi a masallaci aka ce fita za a rufe masallaci sai ya fita yana rera waka ya ce alayhi thiyabun law tuba'u jami'uha bi falsin lakana al-falsu minhunna akthara wa fihinna nafsun law tuqasu bi ba'dihha nufus al-wara kanat ajalla wa akbara alayhi thiyabun law tuba'u jami'uha bi falsin lakana al-falsu minhunna akthara yace gani na sa wasu tufafi wallahi da tufafin riga da wandon da duka kayan nawa da riga da wando da rawanin da alkyabban da komi da za a siyar da su da kwabo lakana alfalsu min hunna akthara kai kwaban ma za a ce gaskiya an cika kuɗi sai dai wa fi hinna nafsun sai dai fa a cikin wannan tufafin akwai wata zuciya law tuqasu bi ba'dihha nufus alwara da za a yanko wani sashi na wannan zuciya a haɗa ta da zukatan mutane gaba ɗaya kana ta ajalla wa akbara za ta zama tafi girma kuma tafi ɗaukaka to amma ga limamu shafi'i ya shiga wuri yana neman ilimi ƙau yana neman taimako yana neman yadda zai yi amma bai samu ba fa rahimallahu imamu shafi'i shi dai imamu shafi'in yana kudaita da ɗalibai domin su nemi ilimi yake cewa ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa akwa ilmin kaman huwa jahilu ta'allam yace ka koyi karatu falaysa al-mar'u yuladu aliman ba wanda aka taɓa haifa a malami wa laysa akwa ilmin kaman huwa jahilu kuma ma'abuci ilimi shine akwa ilm ba zai taba zama yayi daidai da jahili ba wa inna kabiral qaumi la ilma indahu mutum yana da girma a cikin mutanensa amma ba shi da ilimi shaghirun idan tafat alaihi jahafilu zaka ga ya zama karamin mutum idan har wato gungun mutane suka kewaye shi sun zo neman ilimi kuma ba shi da ilimi sai ya zama karami wa inna shaghirul qaumi in kana aliman yace shi kuma wato karamin mutum karami a cikin mutane idan yana da ilimi kabirun za ka gan shi ai babba ne idan rujati ilaihi mahafiru idan dai aka mayar mishi da wato majalisai aka ba shi jagorantar majalisai ya jagoranci majalisai da ilimi to duk ƙanƙantar shekarunsa sai ka gan shi malami so saboda aka haka ilimi yake yana luka na fa'uhu ma dum tahayyan wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta yace yana luka naf'uhu ma dum tahayyan shi amfanin ilimi muddun kana da rayuwa to amfaninsa sai ya same ka farko dai ba za ka kaskanta a duniya ba ko ba za ka rasa yadda za ka yi ba za ka rasa abinci ba sa'annan kuma idan ka tafi ka rasu ya buga laka zikirhu ambatan ilimin wato saboda ambaton ilimi da kai to zai wanzar da ambaton ka kai ma bayan tafiyarka kamar yadda na ba da misali yanzu za ka ji an ce alimamu malik alimamu shafi alimamu abu hanifa alimamu ahmad kamar suna raya cikin kamar ba su rasu ba shekul islam ibn taimiya ko duk lokacin da aka haife su aka faɗi su sai ka ji an ce rahimahumullah allah tabaraka ta'ala ya musu rahama duka wani yana ɗaya daga cikin amfanin ilimi idan mutum ya yi shi kuma ya shi saboda allah sai ga ubangiji tabaraka ta'ala bayan ya amfanar da shi lokacin da yake da rayuwa kuma sai ya wanzar da ambaton shi har bayan mutuwansa huwa al'adubul muhannadu ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت كمن ضربت أكوي رواية من ضربت والعضب المهند ليس ينبو شيف إلمي شين العضب تكوبي المهند wanda aka kera shi da wato da karfin da aka yi daga kasan hind daga kasan hind al-muhannad sunan takobi ne idan muka shiga usulul tafsiri Allah in wani abu ya hada mu za mu iya magana akan wannan almushtarakul lafzi a cikin lugan a cikin lugan arabiya akwai abu da zaka yana da suna sama da guda daya an sami shi suna kaza saboda kaza an sami shi suna kaza saboda kaza kamar takobi misali ana ce mai takobi sarim saboda yana yanke abu yana farka abu ya yanke shi ya datse shi kaga sarama kenan to sai aka ce samu takobi sare takobi an sami shi muhannad saboda an kera shi a kasan indiya malamai suka ce a wancan lokacin takobin da aka kaira shi a indiya to ya fi kowane takobi wato inganci da, da kwari ko kuma a lokacin karfe karfen indiya ya fi kowane karfe inganci to duk karfen da aka samo shi daga indiya aka kera takobi da shi sai a ce mishi muhannad to shi takobi ne shi ilimi takobi ne almuhannadu wanda wato takobi ne ingantaccen takobi wanda aka kera shi imma a ƙasar indiya ko kuma aka aka kera shi da karfen da aka samo daga indiya saboda a wannan lokacin takobin da aka kera shi a indiya ya fi karfi ko kuma karfen da aka samo shi daga indiya ya fi inganci tusibu bihi maqatil man aratta shi fa idan wato kana samun makasa ga wanda ka ga dama duk wanda ka buge shi da shi zaka buge shi ne a makasa ko kuma maqatil man darabta duk wanda ka dake shi zaka dake shi ne a makasa saboda haka haka ilimi yake abin da yake nufi duk wanda ka dake shi da hujja ta ilimi to ka riga ka gama da shi babu yadda zai yi da kai sannan kuma shi ilimi kanzun shi wata taska ce la ta kafa alaihi lissan taskar da ba ka jin tsoron wato barayi ko 'yan fashi su zo su kwace maka kafiful hamli kuma shi ilimi duk yawansa ba shi da nauyi duk yawansa za ka ɗauke shi yujalu haifi kunta kuma ana samun shi duk inda kake da wannan ne malamai suke kwadaitar da mu cewa mu rinka haddace ilimi li annal al-ilm ma hufiz shi ilimi abin da aka haddace shi shine ilimi kuma da shine malaman mu suke cewa duk wanda bai haddace Qur'ani ba kuma yana riya cewa shi dalibin ilimin addinin musulunci ne to addinin musuluncin gaba daya duk inda ka je ka dawo ba sharhi ne na Qur'ani ba hadisan da gaba daya duk sharhi ne na Qur'ani to baka haddace matanin ba shine Qur'ani to ta yaya zaka samu ilimi to bayan haddan Qur'ani kuma ana son ka haddace abubuwa na ilimi saboda su kasance kullum tare da kai kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa ilmi ma haythu ma yamutu yatba'uni qalbi wa'a'un lahu la badun sunduqi in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi duk inda nake ilimi na na tare da ni to ba kuma yanda sai a yi ilimin ka na tare da kai in baka haddace ba saboda idan ilimi na cikin littafi ne sai ka bude za ka iya halarto da ilimin to kaga ashe ba ilimi kake da shi ba ilimi yana cikin littafi ne shi yasa al-imam al-imam ibn hazm rahimahullahu ta'ala kun san shi ya gallabi atba'ul madahib to a lokacin da al-imam ibn hazm yake da yake raye kuma andalus kun san andalus suna bin aqida ko kuma mazhabin malikiya ne saboda musulunci ya shiga musu ta maghrib duka malikawa ne saboda ka suna bin mazhabin malikiya ne to shi kuma alimam ibn hazm ya zo yana fada da duka mazahib kuma musamman malikawa da suke giyoyin shi yana fada da su kawai shi zahiri ne kawai zahirin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani zancen fassara ko tawili ko wani abu shi kawai zahirin nassi ko da kuwa ya saba mu kowa shi aka ibn hazm to ya ta rigima da su ba wannan muke son mu je ba inda muke son mu je a wata rana sai suka kona maktaban shi gaba daya suka je library shi suka kona mishi littattafai gaba daya shine ke cewa fa in tahrikul qirsa fa in tahrikul qirtas lam tuhriku alladhi tadammanahu al-qirtas bal huwa fi sadri idan kun ƙona min littafi ai ba ku ƙona abin da ke cikin littafin ba ya ce bari dai falhuwa fi sadri yana nan a cikin ƙirjina a cikin zuciyata ya kunu menene fa in tahrikul qirtas lam tahrikul ladhi tadammalu al qirtas bal huwa fi sadri yasiru ma'i haythu ma
حيث استقلت ركائبي
يسير معي حيث استقلت ركائبي ko yasiru ma'i haithu istaqalat raka'ibi yana tafiya tare da ni duk inda abin hawa na yayi birki da ni a wurin to a nan wurin ilimi na na tare da ni ko wa wa menene
وينزل yashiru من أنزل khalqal ilmi وينزل wa yanzilu min anzil ko wa yanzilu min anzil ويدفن kuma في ne عرض
wa yudfanu fi qabri yawwa yana tare da ni din lokacin da abin hawa na ya tsaya to yana tare da ni wa yanzulu in anzil idan na sauka shi ma zai sauka ilimin wa yudfanu fi qabri haka da idan na mutu haka nan za a je a rufe shi ko kuma a rufe ni da shi a kabarina abinda dai yake sa- nake sa na kawo ilimi shine abin da ka haddace ba abin da ka karanta a cikin littafi ba kanzun shi ilimi wato kanz wato taska ce la ta kafu alaihi lissan ba ka jin tsoron wato yan fashi su zo su kwace maka shi kafiful haml gashi kuma da sauki wurin dauka yujadu haithu kunta ana samun shi duk inda aka same ka to amma ba zai yi a same ilimi duk inda aka same ka ba sai ka haddace shi yazidu bi kathrati al-infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta yace shi ilimi yazidu bi kathatil infaq minhu shi ilimi ya sha bamban da dukiya shi lokacin da kake ba da shi kake karanta da shi to a lokacin ne ma yake karuwa wayan kusu shi kuma yana raguwa shi ilimin in bihi kafan shadatta idan ka yunke tafin ka kai rowan shi ka hana to ubangiji tabaraka ta'ala sai ya sa ilimin sai ya ragu balma sai ka ga mutum baya karantarwa ya zama cikin amawa ya haddace kamar bai haddace ba ya sani kamar bai sani ba amma idan yana ba da ilimi kullum ilimin kuma yana ƙara haɓaka yana ƙara yawa wani daga cikin albarkar ilimi kenan in ka ba da shi sai ya ƙaru idan kuma kai ruwan shi sai ya ya ya tawaya ya ragu wallahu alam wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم